بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da 18 ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da 18 ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kasar na 57 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna karatu dangane da tarihin sayyidina umar allah ya kara mishi yarda da irin yadda aka faɗi wahalarwar da yawa addinin musulunci yanzu kuma ya juyo bayan da ya musulunta yana ainihin wato wahalar da kafirai haka to mun tattauna wasu matsaloli masu muhimmanci da muka kwana a kai cewa wannan tarihi na umar ya nuna mana shari'a ta yadda da a yi wa wani wanda ba musulmi ba addu'a ta musamman akan Allah ya shiryar da shi musamman aka san cewa yana da wani tasiri ko wani amfani wanda zai samar da shi zuwa ga musulmi mu kuma ta ba a can baya mun dan kawo wata kissa cewa lokacin da Tufail dan Amr ad-Dausi ya zo ya musulunta a Makka da ya koma kuma sai ya ci gaba da wa'azi garin wa'azin shi ne har aka samu Abu Huraira ya musulunta Abu Huraira kuma farkon al'amarin shi Kirista ne da shi da mahaifiyar shi mahaifiyar shi ta ɗauki zafi kwarai da gaske dangane da musulunta da yayi ta zan tana cin mutuncin shi kwarai da gaske mun karanta hadisin muslim ko kuma mun yi ishara zuwa ga hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka mata addu'a yana cewa allahumma hadi umma abi huraira allah ka shiryar da mahaifiyar abu huraira abu huraira na koma gida ku sai ya same ta ta musulunta har tana sallah babu laifi daidai ne shari'a ce sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yi addu'a ga wani kafiri akan Allah maɗaukakin sarki ya ainihin sa shi ya musulunta to fa'ida ta bakwai da za mu tashi malam ya ce sabi'an anna adawatal kafiri laysat li shakhsihi ya kamata dukkan musulmi kuma ya san cewa kiyayya da ake wa kafiri wanda ba musulmi ba ba a ne mai ƙiyayyar ba ne saboda shi kanshi wato ba wai zatin kanshi ba ne ake wa ƙiyayya wa inna ma lima ya hamiluhu min mu'taqadin batil ana ƙin shi ne saboda muguwar aƙida da yake da ita ba shi da aƙida ta son Allah ba ya son annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya son musulmi dan haka musulmi suke ƙin shi yadullu li hadha ad-du'a lahu bil hidayah addu'a da za a rinka mishi ta ainihin Allah ya shiryar da shi ita za ta tabbatar da wannan magana fa inna man tubghiduhu li shakhsihi la tuhibbu lahu alkhair domin ai duk wanda kake kin shi domin kanshi kake kin shi ba ka son alheri gare shi don har ya zama kana addu'ar alheri ga wani akan Allah ya shiryar da shi dalili ne akan ashe ba kiyayya ce kake mishi irin ta dan adam da dan adam ba kiyayya ce kake mishi irin ta addini dan haka kake mishi fatan alheri cewa Allah ya musuluntar da shi ومن تبغضه لأمر معين اقترن به تبغضه لهذا الأمر yace duk mutumin ku da kake kin shi saboda wani al'amari wanda yake na musamman to wannan ainihin wato kiyayya takan zo tare da kin wannan al'amarin wa mata tajarrada min hadha al'amr duk lokacin da ya cire kanshi daga cikin wannan al'amari adatul wilaya shikenan sai kauna ta dawo wal mahabba da kuma soyayya ma'ana dama kana kin shi ne saboda yana kafirci to da zaran ya fita daga kafircin fa ya dawo musulunci sai ka ji kuma kiyayyar ta fita soyayya ta dawo to abin da ake nuna maka kenan kai musulmi ashe kar ka ki kafiri saboda wani abu daban in ba kafircin ba don haka da zarar ya ba kafircin shi kenan soyayya ta dawo kuma kiyayya ta kau na fata an gane ثامنا نتقص مشروعية إغاظة الكافرين sannan wannan tarihi na umar yana nuna mana shari'ar musulunci ta yadda ka yi abin da baka ɓata wa kafirai rai iraba ka rinka fusata su babu laifi ka yi irin wannan ina ba mu marmaza mu gano haka umar na musulunta sai ya ce to a fito a zo a wuce ta gabansu ana kabbara da shi da hamza da annabi da sahabbai kaga an yi haka ne don me don a tayar musu da hankali to ya halatta wa idkhalul kaba wal huzun alaihi da kuma ainihin saka mishi bakin ciki da damuwa shi kafiri din walakin sai dai malam yace biduni itida'in alaihi ba tare da ta'addanci akan shi ba wannan abu da zaka nuna mai ba tare da zaka zo ka ba wai za ku wuce ta gaban shi ba kuma ane ana watsa mishi ruwa ko ane ana watsa mai ƙasa ko ana jifa shi a'a kun wuce ne dai dan ya san cewa ku din ga ku kuma kun shirya akan addinin ku to yin hakan din wannan bakin cikin kadai ya isa amma ba tare da wata tsogala ba sai ce fa inna umara badara ila al bil islam ai mun ji cewa umar na musulunta sai ya gaggawa bayyana musulunta shi har yake bincika a gidajen makka ko a mutanen makka ko a 'yan jaridun makka wane ne ya fi yada labari fiye da kowa aka ce mishi ai akwai wani jamilu yana zuwa gidan jamilu ko da ya faɗa a jamilu jamilu kafin ya binciki yaya ma ƙarin bayani yake sai tashi a guje ya rugo ya zo ka'aba umar na bin shi nan da nan ya shela ya faɗa sannan wassalati bi jiwaril ka'aba umar yana musulunta kuma sai ya ce to a zo zai yi sallah a inda ka'aba take domin mai kafirai ƙuraishawa su gan shi ya musulunta fa ba wai wai bane gashi nan tare da musulmi gashi yanzu har ya zo yana sallah a Ka'aba fa asaba quraishan min zalika kabatun wa huzun dan haka sai bakin ciki da bacin rai ya ainihin kai ga ƙuraishawa haka ne ko wa asa la yusuf da kuma bacin rai wadda ba za a iya kwatanta ta ba da baƙin ciki da damuwa da ɓacin rai wadda ba za a iya kwatanta ta ba wallahu subhanahu wa ta'ala ya ƙulu dama Allah cewa yake a cikin alƙur'ani wala ya fa'una mawti'an yazizul kuffar babu wani wuri da muminai za su taka wanda ainihin zai bakanta wa kafirai wala ya luna min aduwin nailan ba wata ramuwa ba wata fansa da za su ɗauka daga ainihin wato maƙiyi cikon aya shine ne illa kutiba lahum haka ne ko amalin salih sai an rubuta musu ladan aiki ne na gari ma'ana duk lokacin da mumini ya ɓata wa kafiri rai duk lokacin da mumini ya ɗauki wata fansa daga wani kafiri to Allah maɗaukakin sarki zai rubuta mai wannan abin da ya a matsayin aiki na gari wannan ita ce aya ta 120 a cikin suratul tauba malai ce duba tafsirin ibn jarir na tabari za ka ga ƙarin bayani dangane da wannan aya wa yaqulu ta'ala kuma Allah madaukakin sarki a wani wuri a Qur'ani cewa yake yu'jibu zurra'a li yaghiza bihim al-kuffar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun taso kamar yadda shuka take tasowa tana yabanya mai ban sha'awa tana nan manoma na sha'awarta manoma na sha'awarta sai Allah sai ya yanke magana daga misali sai kuma ya dawo haƙiƙa sai ya ce to Allah ya yi wa sahabbai haka ne domin ne domin ya bakanta wa kafirai rai da abin da yawa Allah da abin da yawa muminai din ma'ana sahabbai sun taso jama'a kamar shuka ce yar karama wadda zaka iya sa yatsa ka matse ta ta mutu to amma a hankali sai ga ta nan shuka ta yi girma ta yi girma ta zama koriya shar to sai ya ce yu'jibu zurra'a ko kun fahimta jama'a waɗannan ai wannan shuka tana burgewa tana da ban sha'awa ga manoma to me yasa Allah maɗaukakin sarki ya wa sahabbai irin wannan ɗaukaka a wani wuri ma cewa yake ta na an ya takhaffafa kumun nasu kun taso ku dinnan kuna tsoron kamar mutane su sa baki su hure ku kamar yadda ake hura fitila haka sahabbai suka taso amma sai gashi sun yi ƙarfi sun yi ƙarfi har suna ba da sha'awa to me yasa Allah ya musu haka li yaghiza bihimul kuffar domin kafirai su ji haushin su Allah ya wa mu'minai haka ne dan ya baiwa kafirai haushi da abin da ya wasu mu'minai din wannan kuma ita ce aya ta 29 a cikin suratul fatihi nan ma mala ya ce a dai sake zuwa a duba tafsiri na al'imamu ibn jarir tabari to ya halatta jama'a don haka muminai duk abin da zai zama na ƙasƙanci ne to gaskiya saboda Allah wajibi ne kada a samu musulmi a ciki a wannan munasabar ce ta kamata 'ya'yan musulmi da suke shiga aikin soja da waɗanda suke zuwa ainihin aikin custom da immigration da waɗanda ke shiga police da waɗanda suke shiga makarantun jami'o'i da makarantu makamantan polytechnics da makamantansu so da dama yanzu shiga irin waɗannan wuraren harka addini ta shigo zalla ina son ku sani yanzu idan ka je maganar shiga aikin soja maganar shiga police academy maganar shiga immigration custom da duk wani abu zaka ga zalla harka addini ta shigo to abin da ya cancanta dukkan musulmin da zai tafi ya tabbatar da cewa takardun shi ba su da matsala na biyu idan ya je duk wani abu da ake ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya iya aikata shi domin da zarar an zo wani abu sai ka ga su ne wa musulmi dariya misali sai a ce za a yi wani irin gudu na kewaye gari amma sai a sa shi cikin azumi haka suke yi za a yi wannan gudun kewaye gari amma sai ka ga cikin azumi to idan ya kasance irin haka a fatawa ta musulunci sai ka ɗauke sai ka aji azumi bayan sallah sai ka rama shi domin idan kuka zo kuna ka dubi zariyar nan a ce za a kewaye ta ga irin rana a kewaye zariyar nan a guje bayan an an tashi tun karfe hudu na asuba da gangan suke yi to kai ma sai ka karya azumi ran nan ko kuma ka zan ka ki tashi da shi haka ibnu taimiyya ya ba da fatawa lokacin da tatar suka tashi kawo musulmi farmaki sai suka ce a bari sai watan azumi sai musulmi sun ɗauki azumi bayan azahar sun fara yin rauni sai a faɗo musu haka tatar ko sai ibnu taimiyya ya ji labari ga sunan sun tinkaro za su shigo garin ainihin dimashq ya ruga cikin anguwanni yana shela yana cewa musulmi ku karya azumi ku karya azumi aka karya azumi aka je aka tarke su sai da aka kora su har bayan duwatsun garin to ya kamata musulmi ku san haka kar ka je wurin aikin soja da za a ɗauke ka ko aikin ɗan sanda ko custom ko immigration ko wani force ka je ka yi mana abin kunya in kai ba kanka zai ƙare ba zai ƙare a kanmu ne gaba ɗaya don in aka tashi ba za a danganta ka zuwa ga family ɗinku ba ba za a danganta ka zuwa ga ƙabilarka ba sai a danganta ka zuwa ga addininka saboda al'amarin yanzu zalla ya kasance ta haka ne sai ga an tashi ɗaukar sojoji sai zama zariyan nan kaf sai a ɗauki yaro ƙwaya ɗaya in ka je ka bincika yaro ƙwaya ɗayan sai ka ga ta daga river state yake amma sai kuma ya dawo ya samu indijin a nan zaria ban ga yadda za a yi kana ɗan river state kana ikwere ko kana inyamuri ka samu indijin na zaria ba ba da lalacewa irin tamu ba a numan a jihar adamawa numan garin numan fulani ne suka kafa shi ba arnan ɓatama ne suka kafa shi ba fulani suka kafa shi bature ma daga baya ya zo numan amma a yau musulmi ba fulatani ne shi ko ba haushe ba za a ba shi takardar indijin a numan ba ka je ka samu duk wani ba haushe ka je ka samu duk wani ba fulatani a cikin garin numan musulmi ba zai samu indijin ba amma sai ka zo zaria local government sai ka ga ikeci da ugochukwu suna da indijin ɗinmu don haka da haka sai je taka ya shiga soja da matsayin shi dan sabon garin local government ne shi dan zare local government ne ta wace hanya za a turo ya shi ne kawai shikenan officer in charge in ta je ta mishi fari ta kada mishi jiki shikenan sai zai mai yana makyarkyata wannan ba abin kunya ba ne abin kunya ne to admission yanzu ka tafi university ta ibadan admission ka tafi university ta ibadan akwai cikin ɗaliban makarantar nan da ya gama karatu a jami'ar bayero na karatun aikin jarida ya ce mini yana sha'awar ya tafi kudanci karatu sai na ce mishi to a fagenka dai babu kamar jami'ar ibadan duk a, a kudu idan harkar karatun jarida ce jami'ar ibadan sai da aka shekara biyu ana bugawa ana ɗauki ba daɗi sannan ya samu ainihin admission wannan masters kenan amma idan undergraduate ne kar ma ka je can digirin farko kar ma ka tafi can ba za ka samu ba za ka bata kanka lokaci ne amma ku ta nan jami'ar ahmadu bello ku gani jami'ar ahmadu bello ba catchment area ɗinsu ba ce amma sai ka ga an ce ai is a federal university a'a in suka ba federal university in suka ma ce mata ake university of nigeria amma an ka tafi ba ba a baka admission ba Nuhu da Malli State Polytechnic ce ma ba federal ba, amma je kaka gani suwaye suka fi yawa. To duk waɗannan abubuwan ya kamata al'umman su sani. Kar ka sake ka tafi wani wuri kai ne kake kallon kanka ɗan duniya, amma su suna kallon ka ne a matsayin musulmi. To duk abin da ka tafka, ka tafka ne da sunan musulunci kayi abin kunya ne. amma abin da muke so so muke academically performance ɗinka ya zama beyond expectation ana sa rai sun yi maka baƙin ciki sun yi nunkufurci suna fatan ne ka fita da ainihin third class ko ka fita da tutu sai su ga duk baƙin cikinsu ya ƙare amma kuma gashi ka fita da 2-1 gobe sai kuma su ji ka kana yin masters jibi sai su ji kana yin phd gata sai su ji kai ne professor a wannan field din abin da ya kamata ke saboda haka yaran mu ya kamata a zaunar da su a nuna musu su suwaye haka zan aka haifi 'ya'ya gidan sarauta sai a samu wata tsohuwa ta rinka zaunar da su tana cewa ku kusan cewa fa ku 'ya'yan sarki ne kusan kakanku ne na fa don haka ke wance e irin tafiyar da kike yi ba haka 'ya'yan sarakuna suke ba har tafiya sai a koya mata ta rinka tafiya ta kasaita saboda ita 'yar sarki ce jikan sarki uwarta gidan sarki kaza aka auro ta dan sarki sai kaga ana nuna mishi kai e ya muke ganin ka kana yawo da 'ya'yan talakawa shashasha ne kai kai baka san dan waye kai ba abin da ya cancanta mu rinka wa 'ya'yan mu kenan ku ba ku san ku 'ya'yan musulmi ba ne ku ba ku san cewa kuna ɗauke da alfaharin mu bane ba ku san cewa in mutuncin ku ya zube mutuncin mu ya zube ba domin irin kwafsawar da 'ya'yanmu suke mana a cikin jami'o'i da wuraren aikin soja da wuraren aikin ɗan sanda wallahi wani abin kare ba zai ci ba saboda ba su san su waye ba ba su san cewa musulmi yana yawo da darajar addinin musulunci ne kaf a kan shi ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan musulmi ya tafi ƙasar kafirai ko ɗan ƙaramin yaro ne shekara sha biyar sha shida idan ya je ya kullo wata amana da kafirai in ya dawo ya ce to na yi wani alkawari da kafirai musulmi za ku cika manzo Allah ya ce mu ce eh me yasa saboda in muka ki cika alkawarin mun nuna musu cewa wannan yaron banza ne a wurinmu amma sai mu cika alkawarin don su gane cewa ashe ƙaramin musulmi da babban musulmi a wurin musulmi duk ɗaya ne to wannan matsalar jama'a ina tabbatar muku da cewa ta wuce yadda kake tunani ka tafi duk inda police academy take tun daga wudil har nan kaduna da ko ina take duk dan abin da musulmi ya yi to yanzu nan za ka ga ya fita a cikin jaridar su ta 'yan sanda ana ta yaɗawa ana ta zuguguta abin amma su in nasu ne fa yana zuwa ofishin wani shikenan sai ya daƙile fayil ɗin bayan kwana biyu sai a fita sai a yaga takardun sai a ce an nemi fayil din ma an rasa a dubi wani a gaura mai mari a ce ba a hannunka aka ga fayil din ba ina yake a ɗauke shi a jefa a gadirin nan ku duk barazana ce ta ƙarya saboda kawai nasu yayi laifi suna son su danne to wajibi ne musulmin mu su san wannan jama'a kuma wajibi ne iyaye su san wannan su yi wa 'ya'ya tarbiyya akan haka duk inda kake kasancewa kai ba kamata ya ka yi mana abin kunya da za a yi mana dariya ba kamata ya ka yi abin da za su ji haushinka jama'a a nan cikin abu fa akwai schools akwai makarantu akwai faculties akwai tsangayu waɗanda waɗannan tsangayun fa za ka je ka samu musulmi ba su wuce ƙwaya biyu ba saboda mai duk inda musulmi ya ƙoƙarin shigowa sai ya ƙoƙarin yi mushi bulo a jefar da shi a ture shi gefe guda. su kuma karuwa suke karuwa suke to in wani ya zama yana da kokari in ya shiga sun rinka mishi makirci kenan kuma makircin za a rinka hada da yan uwan shi musulmi ne har sai da kanshi ya yi waje ya bar gurin a guje ba ku ji ba ku ji ba ku ji abin da ya faru da jama'a shekaran jiya jiya nan aka saka a rediyo wani yaron almustafa da ya aiki a ofishin almustafa yadda suka kuntata mishi suka matsa mishi sai ya ce almustafa mugu ne yace to shi kuma ya zauna da almustafan bai gama guntar ba amma ya ce an da kai an ɗauke shi an kwaɗa shi da bango ya faɗi ya suma ya zube goshin shi ya tsage ya farfaɗo an kai shi asibiti duk abin da za a yi an ce sai ka faɗa shi ne ya ce to yanzu in ya ritaya daga sojan ba shi kenan ba shi ne fa ya ritaya daga sojan abin da za ka ce ina general wani ake wannan yaron haka ina waɗanda sardauna ya ɗibe su yan gajajjeru ne ba su da tsawo aka ce ba su kai ba sardauna ya ce ni ubansu dogo na ai ina suke sun ci amanar sardauna lokacin sardauna ba za a wulakanta musulmi ba amma yanzu suna ji suna gani fa za a wulakanta musulmi yanzu fa in ba talakawan Allah ba ba wanda ke wa almustafa addu'a fa duk Najeriya manyan nan sun ja baki sun yi shiru an ɗaura mutum shekara goma sha uku sai mako biyu da ta wuce ne ma aka fara sauraron magana shi ya zo ya yi magana kuma an ce maganganun ma ba su gamsar ba saboda ne maganganun sun zama penalty akan wane da wane da wane da wane asirin su wane zai tonu wace irin rayuwa ce muke ciki jama'a kun ga magana da nake faɗe jiya wurin darasi inda Allah ya aiko annabi a cikin Hausawa zai sha wuya dan sai a kama shi a kashe shi sai suna dariya bayarabe ba za ka yi mishi haka ba ba fulatani ba za a yi mai haka ba ba barbare ba za a yi haka ba ba nufe ba za a yi haka ba amma ba haushe ba abin da ya shafe shi wace irin rayuwa ce wannan a kama mutum a ɗaure shi ba laifin tsaye ba na zaune shekara goma sha uku uban shi ya mutu ba a gabar shi ya ga uban shi ba ya ce a tsawon ɗaurin nan da aka yi mishi so ɗaya taɓa ganin ɗan uwan shi shekara goma sha uku wace irin rayuwa ce a haka sannan duk turawa suna ji ba za su yi magana ba su ma saboda me mai gidan shi a bace bai basu sun zo sun saci man fetur ba su ne dalilan fa su ne dalilan fa abin da dama da Allah ya faɗi ran nan duk mun kawo shi wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard sai ce wallahu ala kulli shay'in shahid kana nan general ana wulakanta yan uwanka kai ne babban dan sanda ana wulakanta yan uwanka kana nan Allah madaukakin sarki zai saukan maka da wulakanci ko addu'ar talakawa ba za ka samu ba dama annabi ya ce inna ma tunsaruna bi dha'faikum yace ai taimakon da Allah yake muku addu'ar da talakawa ne suke masu rauni yalla bai wani da wani ma ya addu'a Allah zai ji ne talakawan nan da suke ci da ƙyar suna sha da ƙyar haka annabi ya ce inna ma tunsaruna bi du'afaikum talakawan masu rauni su ne sun yi addu'a sai Allah ya ansa amma Allah bai wani da wani ma ba iya tashi da daddare ma ya sallah din balle ma ya addu'a kuma ma in yayi akwai matsaloli sai annabi ya ce ƙanana talakawan masu rauni su ake ansa addu'a su duk sanda kuka kun samu nasara su ne suka yi muku addu'a yasa kar ka sake ka samarwa da kanka matsala da za ta kai in ka shiga rikici talakawa za su ce Allah ya ƙara ku dubi manyan ƙasar nan duk wanda wani bala'i ya taso shi gaba sai ka ji mutane na murna to ta irin rayuwa ce haka saboda kana yanzu mutum nawa ne suke da matsayin da za su ce a fitar da almustafa game da halin da yake ciki a arewacin nan mutum nawa ne suke da wannan halin suna nan burjik amma ba za su faɗa ba saboda mai wani ana dan tura mishi yan kuɗi account ɗin shi wani ana dan bashi yan kwangiloli wani in za a sa minista za a sa ya kawo wani yaron shi wanda zai rinka miƙowa yana miƙa mishi ya katta kenan fa to mutum har ya kai matsayi irin wannan har yanzu yana hangen me kuma zai fito daga wannan gurin har babu godiyar Allah Allah ya kyauta don haka jama'a kun ji tasi'an darasi na tara da za mu ɗauka a cikin wannan tarihi na sayyidina umar ma'arifatul fadli li ashabihi lallai ne mu rinka sanin falala ga duk wanda yake da falala din duk wanda yake da daraja mu san cewa yana da daraja wal itirafu lahum bizalika kuma mu rinka furci gare su da haka kar ka ga mutum ya samu wata daraja ta ilimi ta ɗaukaka ta mulki ta kuɗi ta jama'a ka zo kana hassada a'a falala ce ta Allah kai ma akwai fagen da Allah ya nufin zai falalanta ka kowane bawa cikin bayan Allah yana da inda Allah ya nufin zai fallanta shi amma lokaci ne ake jira to kar ka fusatar da Allah saboda Allah ya wa wani falala kai kuma ka koma kana hasada kun ga matsalar da muke tattaunawa a tafsiri jiya kenan akan yahudu abin da ya kar yahudawa fa shine wannan Allah ya farlanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shine sama da a ce sun bi fa to da duk musulmin da zai bi duk da ƙuraishen da zai bi duk da haushe duk wane ne da zai bi annabi kuma da ba zai kai darajarsa a wurin Allah ba domin su cewa ya ula'ika yi utauna ajarahum marratayn idan ba yahude ya bi addinin musulunci idan kirista ya bi addinin musulunci duk ibadar da kuka yi tare aka baka lada daya to shi biyu za a bashi in kuka zo kuka yi sallah a zahar tare a jam'i aka baka 27 sai a bashi 54 idan kuka yi azumin ramadan aka ba ku ladan shekara guda shi sai a ba shi lada na ainihin shekara biyu to amma hasabar da yawa annabi fa shi kenan sai ya barar da duka kason ba ɗaya ma balle a kai ga biyu to duk wanda Allah ya ɗaukaka shi to mu yi furci da cewa Allah ne ya ɗaukaka shi kuma mu yadda ina za mu gane haka sai ce fa inna ibn mas'udin radiyallahu anhu yadhkuru li umar radiyallahu anhu fadlahu ala muslimina saboda ibn mas'ud a lokacin da umar ya musulunta sai ibn mas'ud ya rinka faɗin falalar da umar ya yi wa musulmi darajar da umar ya samar wa musulmi wa yadhkuru zalika kuma yana ambaton haka wa yuhaddithu kuma yana zuwa yana ba da labari a ko'ina yana cewa ma zinna a izza ba mu gushe ba cikin ɗaukaka da ƙarfi منذ aslama umar tunda umar ya musulunta ya shigo cikin mu da ba su ibn mas'ud ne a musuluncin ba a dake su a rataya musu igiya a wuya a ɗora musu dutse a ka suna ji suna gani annabi na sallah a ɗibo ƙazanta a zuba a kan shi sallallahu alaihi wa sallam amma yau ga umar ya musulunta sai ya ce shi kenan sai ɗaukaka ta same mu to abin da ake so kenan jama'a falala ce Allah ya wa Umar ko amma fa daga bayan su ya zo ina son ku gane haka Umar daga bayan Ibn Mas'ud ya zo amma kuma gashi yana cewa tunda Umar ya musulunta muka samu daraja muka samu sassautawa a yau sai ka ga wai ba ba harka ce ta siyasa ba ma ba harka ce ta kuɗi ba harka ce ta addini da ilimi sai ka ga wani matashi ne zai taso amma wai yana hassada darajar masu daraja irin su Abubakar Gumi saboda haka baya iya furci da alherinsu naka ce ai su abubakar gumi su suka buɗe mana hanya su suka kafa wannan famfuna da muke ɗiba muna sha su ne suka yi kaza sai ka ga ya ɗauke wuta wai saboda shi yana da digiri su ko su abubakar gumi ba su da digiri shi yana da masters su su mala abubakar gumi ba su da masters shi yana da phd shi professor ne a'a shi abubakar gumi ai a gida ya karatun shi a'a su kuwa sun tafi ƙasar makka ko madina ko misira wai shi abin da yake kallo kenan baya kallon irin hayaki da hazo da suka yanko a cikin wannan rayuwar wanda da a ce ba su daure sun yi wannan abin da izinin Allah ba a yau ƙarya ne mu taru a wurin nan muna wa'azi ko ba lasifika ba zai yiwu ba ƙarya ne yau a ce ga wani masallaci yau wai shine masallacin ahli sunna ana sallah a zahar ba zai yiwu ba to irin waɗannan mutanen da suka sadaukar to ba wai wanda ya zo ƙasa da su ba fa kamata ya wanda yake sa'an su ma ya furci da wannan falalar kamar yadda ka ji gashi ibn mas'udin fa yana sama da umar ne a wajen musulunci don ya riga shi musulunta in an zo ana magana as-sabiquna al-awwaluna to ibn mas'ud sabiqi ne yana yana na farko number one ne akan umar amma kuma gashi yana furuci da falalar shi kai ma me zai rage darajarka waɗanda suka yi wa addinin musulunci ka yadda sun yi yo ba mu ba har Allah maɗaukakin sarki yana furuci da falalan waɗannan da suka riga mu shine yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ya ce waɗanda suka shiga addinin musuluncin nan tun da farko waɗannan da ka ji sun ta shan duka waɗannan da suka riƙe addinin har kowa ya zo ya same shi yanzu yake mishi riƙon sakainar kashi to Allah maɗaukakin sarki ce ya san da aikin su kuma ya yarda da su sun yarda da shi ya musu tattalin aljanna kai ba aljanna ba ce aljannatai da ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu waɗannan su ne almuhajiruna wal ansar to kuma waɗannan mutanen ku ji ikon Allah har suka mutu ko ba su yi wa Allah laifin da Allah ya ɓata aikinsu ba saboda da Allah ya ɓata aikinsu wannan ayar da na jayo a ƙur'ani da ba ta don ba zai yiwu kuma ka yi wa Allah aiki na gari ya yabe ka ya saukar da aya ka zo ka lalace kafin ka mutu kuma Allah ya bar ayar ana karanta ta ba tumka da warora ta faru mun karanta tarihin Abu Lahab tun ranar farko Allah ya tsine mai albarka muka ce wannan mu'ujiza ce ma ta ƙur'ani har ya mutu bai musulunta ba bai gyara ba don ya zama ƙur'anin yana nan daidai babu kuskure a kai haka sahabbai tun daga ran da Allah ya musu shaida ta gari har suka mutu har suka ƙare ba wanda yi wa Allah wani laifi da Allah ya yi nadamar me yasa ya faɗi darajar wani dubi mutanen da suka je yakin badar Allah ya dubi zuciyarsu ne ya ce ya yafe musu duk abin ma da suka yi an yafe musu don haka aka kama wani daga cikinsu ya rubuta takarda yana faɗin cewa ga musulmi nan za su kawo farmaki ƙasar makka ya ce ya yi haka ne ba don munafunci ba don yana da kayan kasuwa ya baro yana so a tare mai kayan shi da annabi ya karanta takarda ya ce me yasa kai min haka sai ya ce wallahi ba na faktu ya rasulallah ya ce wallahi ba munafunci ne ba ya ce dukkan ku 'ya'yan makka ne ni ku ci rani na zo idan aka kai farmaki kowa dangin shi za su rike mai kayan shi ni ko da yake da da dangi za su bari a batan kayana ne musu haka dan su dan ji daɗi ni ma su kare min kayana wallahi ma na faktu ya sake cewa wallahi ba munafunci ne ba sai Umar ya ce ya Rasulullah da'ani adribu unuqa hadha almunafiq wannan munafiki ne ƙarya yake ka banne in sare wuyan shi sai manzo Allah ya ce da'ahu ya Umar fa inna Allah qad ittala ala qulubihim Allah ya leƙa zukatansu وقال اعملوا ما شئتم yace duk abin da kuka so ku aikata Allah ya fi muku waɗannan su ne sahabbai me suka yi maka kake zagin su me suka ɓaran maka waɗannan su ne suka kawo mana addinin a yau su suka ɗauki addinin suka shiga da shi duk inda ba ma zato uqbatu ibn nafi al-fihri sahabi ne tun da ya ɗauko addinin musulunci yana yaɗawa sai da ya zo inda ƙairawa na take a yanzu ƙasar tunisia ya zo ya kafa garin shi ya kafa garin da aka haifi mai risala inda jami'atu ainihin shams take a yau da ya kafa garin ya fara yanko sahara yana tahowa sahabi ne sai da ya zo har cikin garin maiduguri ta yanzu sahabi ne har cikin garin maiduguri borno state da ka sani uqbatu ibnu nafi al-fihri sai da yazo ya tabbatar da addinin musulunci sannan ya koma kairawa ne ya zauna ba fatauci ya zo yi ba kawo addinin musulunci ya zo yi hatta wannan kisa da ake kawo cewa wai yan kasuwa ne suka kawo addinin musulunci ba ina irin wannan musuluncin da ake yi yayi daidai da abin da yan kasuwa ke kawo ana karanta manya manyan littattafai a ƙasa ka ce 'yan kasuwa ne ai da samu kai ana karanta wani ɗan kundi ana kaɗa kai ana abubuwa shine sai ka ce wannan na 'yan kasuwa ne malamai ne suka shigo suka kawo addini amma 'yan kasuwa sun rinka taimakawa wajen iso da saƙon da malamai suke so bayan sun kawo addini shikenan wani za ka tafi kasuwanci wuri kaza eh to kaga waɗannan littattafai in ka je ka kai wa suwana da suwani aikin da 'yan kasuwa suka yi kenan amma malamai ne suka zo suka kawo mana addini gashi uqbatu ibn nafi al-fihri imam suyuti shekara 580 da ta wuce ya zo katsina ya zo kano ya zo sokoto imam suyuti duk ne suka zo yi ya da addinin musulunci to idan ka fahimci wannan duk waɗannan mutanen da suka yi musulunci ko suka yi alkhairi suka yi ilimi to bai kamata a ce yanzu a manta da falalarsu ba su ɗan fodiyo yau shekara ɗari biyu sai da suka tsarkake mana ƙasar nan suka wanke ta tas sai da ta waye gari ta zama ardullahi mubaraka ta zama ba abin da ake a ƙasar sai gaskiya sai addinin musulunci mace ta daka fura ta zuba a ƙwarya sai ta zo ta ajiye a ƙofar gida sai ta samu kwabo idan kwabo ne in ɗari ce in anini ne furar sai ta kawo aminin ko kwabo sai ta ajiye a saman faifai furar tana ƙasa wai in ka zo ka gane cewa to wannan furar kwabo kwabo ce idan la'asar ce ta sawo lullubinta ta leƙo ba kowa eh ta kakkaɓe ƙwaryarta an siya ta kwashe cinikin ta shiga cikin gida yanzu da ake da 'yan sanda da soja ta yi haka ba akwai security ba yanzu to ta yi haka ta gani za ta gane akwai security ba wani security in ba shari'ar Allah ba shi ne yake yawo a zuciyar kowa ya ji ba zai iya yin sata ba ya ji gwamma ya kwana da yunwa gwamma ya wuni da kishirwa gwamma ya koma gida babu yanzu ta haka wani yawan da ba kowa sai kakkaɓe ƙwaryar da kuɗin ya gaba da sauran firar ya je ce an koya mata hankali ne wato abin da ya ma yana justifying abin yana ganin daidai ne ma an koya mata hankali ne gobe ma ta haka bata san muna garin ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka ashiran na goma irin waɗannan falalolin ga sunan kullum muna faɗi jama'a yanzu ga dattijan nan malam ba'ari duk suna daga cikin asabiquna al-awwaluna lana kafin ka rike microphone kafin ka yi tafsiri kafin ka yi hadisi kafin ka yi komai kafin ma ka shiga islamiya ko kafin ka zo duniya su ne malamai suna nan da ransu amma ba su da lafiya an manta da su me yasa ba duk buhun geron nan da ake kawo mana muna cewa ba za mu ansa ba a kawo kujera hajji mu ce ba ma so su ya kamata a kaiwa fa mun ka ba mu aikin banza kai ba lada mu kanmu mun kaba lada amma su in ka ba su automatically za ka samu lada don su ne suke da bukata su suke da bukata amma ka ɗauki abu ka ba wanda bai da bukata ya fi ƙarfin abu a iya zatona ban san wallahu alam ina tsammanin fa malam ba'are bai taɓa zuwa aikin hajji ba a iya sani na ina tsammanin bai taɓa zuwa ba eh au ya ce ya taɓa zuwa to to babu laifi amma a iya sani na ni abin da na sani kenan to amma ga wanda ya san shi ya ce ya taba zuwa abin da nake ishara shi ne irin waɗannan kujeru da ake bi ana rabawa malamai irin waɗannan malaman ya kamata a rabawa ga dattijo na yana kiran sallah a masallacin harun danja aƙalla yau shekarar shi talatin da biyu yana kiran sallah yana gyaran takalmi da laima shi ma an ka bincika shi kan wannan bai taɓa zuwa ba to shi ya kamata a ba raba filaye da ake duk irinsu ya kamata a rabawa takin zamani irinsu ya kamata ga su su mala hallin mai gemu shi ma wannan akid bai taba zuwa aikin hajji ba ba shi da gida ba shi da abin hawa kuma noma yake yi sai zuwa dubi albani dan zamani mai hula a gaban goshi wai a ce an ba shi takin zamani me zan yi da takin zamani in dai ba in aje mata su rinka kunshi ba ne ba da amfani ne ba manomi ba ne takin zamani ne ba a ba mata su kunshi ba to za a ba mata tirela guda su kunshi ne ko kun fahimta jama'a abin da nake nufi da wannan maganar jama'a malamai da kuke zuwa samowa kamata ya in kun wawuro to sai ku ce ga wana ma hannun taɓa zuwa wata mas'ala ce ta kai mu da ni da wani lecturer na gidan wani babban mutum a garin nan amma a abuja dab da babbar sallah ne sai muka samu yana taraba malamai kudin ragon sallah sai aka ce da na sai na ce a ni na rako lecturer da ne wurinka gashi nan daga america amma ni ba ragon sallah na zo karbe ba ya ce ayo ka karba mana na ce a ina fi karfin wannan amma dai gawa na makaucinka ne na faɗi malam ba'ari ya ce to sai dai ka bashi naka na ce to babu laifi ma'ana ba za a bashi ba sai dai ni din za a ba da za a je a yi wa goyi ko kun fahimta ce na karba na zo cikin ɗaliban makarantar nan nace ku je ku kai mishi nace amma ku ce gashi wani ne ya bashi ana kai mai yace a'a shi ba wancan ne bashi ba ni ne ai ai wancan din makwabcin shi ne amma bai tuna da shi ba haka muka matsa mishi muka ce sai a bayar akai ba mai shinkafa ma sai dubi wani mutumin jos ya ce kai ma sai dai ka ba da naka a kai mishi wannan na san gaya muku ne ya kamata ka yi sadaka ga wanda yake bukata yanzu don kawo abincin azumi ka kawo mini ni nan din nan mai yiwa na gidana ma ya fi naka kyau to amma ga wani almajiri na ya tsaya yana ko dan kanzo yana ta susa ko dan dago dago nan fito da kwano yana ta kallon kwanon har ya daina bara yana ga to da mai bukata ina da kwano shine Allahu akbar inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shakura wanda duk yake son ya ji wannan karatun a aljanna to ya ba wanda yake da bukata a aljanna za ka ji mala'iku suna cewa muna ciyar da ku ne saboda Allah ba ma son ku gode mana ba ma neman sakamako a wurinku shine aka ce duk wanda yake ɗauka ya bayar a bisa bukata ka ɗauka ka ba wanda yake da bukata haka Allah ya ce lissa'il wal maharu wani yana na yana ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago to shine as-sa'il yana bara ka ɗiba ka bashi wani yana nan yana da bukata shi kuma ya matse yana jin kunya kaka ce girman kai ne ɗi duka bashi duk waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu yi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ni dai ina fatan ire-iren waɗannan malaman a samar da wani tsari da za a yi musu wanda yake za a rinka tausaya musu shekara talatin arba'in da suka wuce su suke rike da microphone duk wata gaskiya da ta gagara faɗi su suke faɗi to kuma da yake su ba ma malanta suka yi irin ta zamanin nan ba ba sa tara ko kwabo a lokacin su duk abin da suka samu sai su kawo masallaci a sai microphone ko a sai amplifier dan haka za ga ba su da komai wanda duk ya tsira da gidan shi fa wanda ya zama cikin su yau yana cikin gidan shi ba gidan haya yake ba to shine ma ya dan samu wani abu to kamata ya a ce 'ya'yansu sai a rinka ɗiban su ana saka musu su a makaranta a ɗan shi yayi makaranta sai a ɗauki ɗan shi sai a kai shi wani wuri a sama mishi aiki duk yana daga cikin furuci da falalarsu an gane alherin da suka yi ko kun fahimta jama'a a ce an gane alherin da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka muna masu faɗin haka ko muna furuci da wallahi akwai waɗanda suke tuna haka yanzu akwai bawan Allah da 'ya'yan Malam Ibrahim bawa mai shinkafa bayan ya musu hanya sun gama karatu da Yahaya da Isa sannan kuma ya musu hanya har suka ainihin samu aiki ya kuma ɗauki yashi ya ba ɗaya daga cikinsu to kaga wannan kam madalla lalle mai furuci da wannan falalar kuma Allah mishi sakamako da alkhairi ashiran na goma anna bidayata islami umara radiyallahu anhu kana sababuha sama'uhu li ba'd ayatil qur'an al-karim kar ka manta da cewa farkon tarihin musuluntar umar sababin shine sauraron wasu ayoyi da ya ana karanta na alqur'ani ya zo shigowa gida sai ya ji ana karatun qur'ani ya matsu da kyau ya tabbatar wannan abin da ake karantawa bai saba jin irin shi ba wa hada yadulluna ala izami ta'sir alquran alazim ala alqulub wannan yana nuna mana girman yadda tasirin alqur'ani yake ga zukata hatta zukatan waɗanda ba musulmi ba hatta zukatan waɗanda ba musulmi ba qur'ani yana da girman tasiri قال الحافظ أبو نعيم الحافظ أبو نعيم يتي عن قصة إسلام عمر دنجني تاريخ مسلمة عمر إن يتي وهذه القصة وإن اختلف فيها بعض الألفاظ وأن اللاباري عمر كود إيك أنسى من لفظة دبن دبن فقد اتفقت أما دكا دي لاباري ياهدو أن الذي أمال عمر إلى الإسلام ما قرأ سمعه من القرآن أبن دي كركتو دا عمر زواج الدين المسلمين shine kwankwasawar da alkur'ani yi wa zuciyar shi wa akhadha bi qalbihi wato kwankwasawar da alkur'ani yi wa kunnan shi wa akhadha bi qalbihi kuma ya kama zuciyar shi dukkan kissoshin yadda duka tattara su dai za su nuna maka cewa Umar dai ya ji karatun Qur'ani ne da kunnan shi zuciyar shi ta kadu shikenan sai ya karkata ga addinin musulunci to menene muke fahimta anan sai malam yace walidhalika ala du'ati ila Allah wal khutaba wajibi ne ga masu wa'azi zuwa ga Allah waɗanda ke kira zuwa ga Allah da malamai limaman juma'a da limaman idi da masu hudu ba an yulu hadhal janiba ahammiyatahu wannan bangaren su bashi nashi muhimmancin shine ne yawan karanta ayoyin Allah a wa'azi yawan karanta ayoyin Allah a hudubobin juma'a da na idi فلا يسوغ خلو كلمة أو موعظة من آيات من كتاب الله الكريم kada a samu wata lacca ko wani wa'azi wanda za a ce babu ayoyin Allah daga littafin Allah kar a ce ainihin lacca ta zama tsiraitacciya an zo an yi lacca ba a karanta ayoyin Allah ba kar a ce an yi hudu ba kar a ce an yi wa'azi babu ayoyin Allah a ciki bal la yasuhu an tutgha ibaratil wa'iz an tatgha ibaratil wa'iz ala ayatul qur'anil karim yace ai bai halatta ba ma a ce maganganun da mai wa'azi zai yi kuma sun ƙetare ayoyin alqur'ani wal yatazakkar izama ta'siri hadhihi ayat mai wa'azi da mai huduba ya rinka tunanin girman tasirin waɗannan ayoyi inda ma kana yatluha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai su je su kwanta a bayan wundan shi suna ta ji amma su ne manyan sanatoci in suka zo za su zauna a cikin falamen na makka suna cewa kada wanda ya sake sauraron ƙur'anin nan kun ji ko a ce eh wani sa hannu ya sa hannu wani sa hannu duk su gama sa hannu da daddare kuma sai ka ga wani ya yi shiga burtu an saba ganin shi da alkyabba sai sawo kano state an saba ganin shi da rauni sai sawo hula haɓal kada sai disguising ya canza kama sai zai zauna kuma yana saurare muhammad ya fara karatu yana jin daɗi yana limsha ido can kuma shi ma wancan ya yi shiga burtu in suka zo aka haɗe a wani e me kaka ne sai ce kai me kaka ce e to abin ne dai ai da daɗi wallahi ce to to to ba sai mu saurara ba e to amma mu rufa wa kai asiri to na uku ya zo kuma za a yi faɗa ya ce to a tafi to wallahi kada wanda ya sake zuwa Qur'ani kenan jama'a ina fatan an gane akwai sanda shi kanshi ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karatu mata ne suke zuwa suna saurare abin yana tasiri sai ka je gida za ka zagi musulunci sai matarka ta ce a'a ana nan sai abubakar ya gina masallaci a jikin gidan shi idan magariba ta sai zo ya share masallaci alwala ya sallah sai ya fara karatun qur'ani har zuwa isha matan makka gaba ɗaya sai su fito sai su kewaye masallacin abubakar abubakar na karatu su suna kuka suna jin daɗi amma ba musulmi ba ne saboda suna ji yaransu ne tasirin ƙur'ani yake so a nuna maka ran nan sai mazajen sai ga cewa ba za ta sabu ba aka zo aka samu abubakar to ka rufe masallacin nan daga yau ba sauran karatu ya ce a ba zai yiwu ba to sai dai ka baggarin ya ce na yadda in baggarin shine ya haɗa kayan shi a jaka ya fita sai can wani ya haɗu da shi ya ce ina za ka je yace to ina karatu na ba ruwana da kowa kawai an ce in daina shine nace ba zan daina ba amma zan bar garin yace koma yace wallahi irin ka baya fita kuma ba a kore shi yazo ya tsaya gaban Ka'aba yace mutanen Makka yaya Abubakar zai bar garin nan kuna ji kuna gani kuna da hankali kuwa to na dawo da shi da ya dawo ya zo shi kenan sai sanarwa ta fara yaduwa abubakar ya dawo zai za a buɗe masallaci mata suka zo suka cika masallaci fiye da da abubakar ya zo ya share masallaci ya fara karatu mata gaba ɗaya gari ya rikice da kuka kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai suka je suka samu wancan mutum ibnu da zinna sunan shi ibnu da zinna to kaga mutumin nan zai bar garin nan ka bar shi ya bar garin nan mu zauna lafiya kai ka jawo mana shi sai ka je ka ce ka cire mishi alfarmar da ka bashi dan abin nashi ya wuce da dama haka abu yake duk lokacin da kake yunkurin faɗa da abu lokacin yake ƙara ƙarfi da mata hamsin ke taruwa yanzu mata ɗari biyu ne saboda haka ibnu da jinna ya je ya samu abubakar abubakar to al'amarin ka naga ya wuce karfi na alfarma da ne maka ka dawo garin nan na janye ta duk abin da ya same ka ba ruwa na abubakar ya ce eh din na fita daga alfarma ka na shiga ta Allah to masallaci fa yace ba zan rufe ba ba zan daina karatu ba duk abin da zai faru ya dade bai faru ba to haka al'amarin yake Qur'ani yana da tasiri jama'a a cikin zukata tun daga na muminai har waɗanda suke kafirai ne saboda wane ne ya halicci zuciyar Allah to magana waye magana Allah dole su tasiri akan juna ina fata an gane thumma sahabatu wa salafu salih min ba'dihi sannan sahabbai da malamai na magabata na kwarai su ma haka suke karanta alqur'ani min ba'dihim a bayan ainihin wato sahabbai fatu'assir fi sami'ina sai kaga waɗannan ayoyi sun yi tasiri ga waɗanda ke sauraron su wa takunu tilkal ayatul karima sai zama waɗannan ayoyi masu girma su ne sababan fistijabati shakhs su ne sababin da zai sa ka ga mutum ya amsa wa wa'azin a wurti da'ihi anil munkar ko kuma ka ga ayoyin da ya saurara su ne za su sa ya daina aikata mugun abu almanhiya anhu wanda aka hana shi da zaran ya ji ayoyin shi kenan ko kun gane jama'a in ka karanta a shifa za ka ga ya kawo misalai irin waɗannan da yawa daga ciki har ya kawo kissar wani kafirin balarabe ne ba musulmi ba ya ji musulmi na karatun suratu yusuf yana zuwa falan mastai a su minhu khalasu na jiya iya ayar kenan da ya ji sai faɗi ya sujuda aka ce kai ba musulmi ba wa kai wa sujuda ya ce fasahar da ke cikin karatun nan saboda balarabe yana son fasaha ya ce na ji labari mai tsawo ne amma an taƙaita shi a cikin rabin magana rabin jumla ya ce shi ne ya yi sujuda ga haka wannan shi ne alƙur'ani jama'a duk wanda yake musun alƙur'ani ya gama hayaniyar shi tsaf in ya gama ka ce mishi ka gama eh to saurara ka jawo alƙur'ani ka karanta mishi ka ji ka ce ya ka ji jikinka yanzu ko ba aljani a jikin shi sai ya ji tsiga jikin shi sai ya ji ko bai ji abin da ake faɗi ba alƙur'ani ne yake da wannan kare suratul kahfi abu darda ya zo yana karantawa yana karanta suratul kahfi sai wata dabba kamar barewa sai ta tsalle can ta tsalle nan ta tsalle can ta kasa natsuwa sai ainihin ya tsaya tik sai ga kuma ta tsaya yana sake ci gaba sai je gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce alqur'ani kenan yace natsuwa ce ta sauka a wurin wannan dabba daɗi take ji shine take wasa take kazar kazar suratul kahf kuma mai manzon Allah ya ce game da suratul kahf ya ce ƙarshen duniya dajjal zai fito idan ya fito in kana da rai baka kubuta ba dajjal zai fito in ya fito baka kubuta ba kana da rai in ka mutu kana kabari baka kubuta ba to menene makubutarka da dajjal shine duk ranar juma'a ka rinka karanta suratul kahfi manzon Allah ya ce man qara'a suratul kahfi yawmal juma'a amina min fitnatil masihid dajjal wanda duk ya karanta suratul kahf ranar juma'a ya zauna lafiya game da fitinar dajjal kana kabari zai zo ya shafi kabarin kawai sai ya daga ka sai ka tashi da ranka ya ce maka shine Allah ga wuta ga aljanna manzo Allah ya ce karka sake aljanna shi ita ce wutar Allah wutar shi shine aljanna Allah to zai ce maka ne shine Allah idan baka yadda ba sai ce zai saka ka a wuta sai annabi ya ce to kar ka yadda shine Allah idan ya saka ka a wuta sai ka ji ta juye kayi aljanna Allah to dajjal kenan to menene zai zaunar da kai lafiya kada Allah ya bashi iko akan kabarinka shine suratul kahf dai ranar juma'a ka rinka karanta ta in baka iya ba daga yau ka ji zikiri ne ka je ka koya alqur'ani ne ka je ka koya duk ranar juma'a to sannan in kana da rai fa ya same ka sai annabi ya ce ayoyi goma na farkon ta ya isa da ka karanta mai sai ga yana guduwa yana guduwa dajjal annabi ya ce zai kewaye duniyan nan a cikin kwana arba'in ɓarna zai ta yi dama da hagu yana hallaka mutane wannan shine alqur'ani to duk fitsarin mutum dukkan garan mutum yanzu alqur'ani yana ana karanta alqur'ani zai ji al'amarin shi ya canza tun da dai kaga yan daba irin su Umar ya jiyo karatun ne amma sai jikin shi ya la'asar zaka duk wani fitsararre yanzu in aka karanta alqur'ani lallai ne babu shakka sai ya ji wani sauyi a cikin jikin shi alhadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya lamma aslama Umar yayin da Umar ya musulunta radiyallahu anhu Allah ya ƙara mushi yarda wa zahaba ila rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi daril arqam da ya musulunta sai tafi wurin manzon Allah a darul arqamcan inda ake taro wa taraqa alaihim albab ya kwankwasa musu kofa khafa sahaba sai sahabbai suka ji tsoro li ru'yati umar saboda ganin umar ya turuku alaihim albab umar ne yake kwankwasa kofa sai suka ji tsoro dama shi ake boyewa da shi da irin shi walam ya'lamu ba'du bi islamihi basu san cewa ya musulunta ba tun kafin ya iso din ma ya musulunta فذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفتح له الباب في منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ya tafi ya buɗe mai ƙofa wajen raba min saudihi sai ya ci kuikuyi tufafin shi haka ya fusge shi me ya kawo ka ko kun fahimta jama'a fa'a'lana umaru radiyallahu anhu shahadata an la ilaha illallah sai umar ya ɗaga murya ya karanta la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma sami'a as-sahabatu radiyallahu anhum dhalika badaru bitakbir da sahabbai suka ji haka sai suka yi ta Allahu akbar Allahu akbar suka yi ta kabbara wa haka ba inda ru'yati aw sama'i ma yasurru mashru'a huwa takbir malam yace to haka ake yi idan ka ga wani abu wanda ya daidai da shari'a ko in ka ji wani abu wanda ya daidai da shari'a sai kai kabbara kun ji tsarin sai in abin yayi daidai da shari'a dan kar ku je ku taru wata rankuna kallon Manchester United eh a ce to tunda an ce a musulunci ba a ihu ba a tafi ka ji Manchester ta ci kai kuma dan Manchester ne shikenan sai ka zo kana cewa Allahu akbar a'a sai al'amari wanda shari'a ta yadda da shi ina fata an gane lattasfiq malam yace banda tafi kama ya fa'aluhu al-ba'd kamar yadda wasu suke yi taqlidan lil akharina dan kwaikwayon wasu waɗanda ba musulmi ba in abu ya faru a rinka yin tafi jama'a to za ka ji asali mushrikan makka ne daga baya kuma turawa suka zo suka ɗauka sau da haka al'amarin duk da ya faru to kabbara ake ya kulu sheikh muhammad ibn salih al-usaimi babban malami malam salih al-usaimi yake cewa lamma su ila an al-hukumi fi ma ya fa'aluhu nasu fil hafalat da aka yi mishi tambayar irin hukuncin abin da mutane suke a wuraren bukukuwa min tasfiq na tafi wasafir da fito sai ka ji a saudiya sai yanzu a makkan ana wani abu sai ka ji tafi rap rap rap rap sai ka ta jin wusur ana fito ana ana yin wusur kun gane da fito da sauransu to da aka yi mai tambaya kala sai ya ce alhukumu fi hada annahu mutalaqqa min ghairi muslimina fi ma yadhhar yace a zahiri hukuncin wannan abun dai sun kwaikwaye shi ne daga wasu waɗanda ba musulmi ba فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمله دن هكا بحلت مسلمية أيكة هكذا وإنما إذا أعجبه شيء يكبر أو يسبح ما لن يتي إذن أب يبرج مسلمي كو باشي شعوى سي كبر يتي الله أكبر كوكما يتي سبحان الله أم فهمت أو يسبح الله عز وجل وليس أيضا على سبيل التكبير الجماعي طب malam ya ce kuma kabbara da aka ce za a yi ba kabbara a da murya ɗaya ba ba kabbara a jama'ance ba kama ya fa'aluhu ba abun nasu kamar yadda kuma wasu mutane ke aikatawa kabbaran ma kowa zai tashi ne ba wai kuma irin yadda ake cewa a takbir gaba ɗaya mu sai mu ce Allahu akbar nan ma an sace kwafsawa kabbara kowa zai tashi ne ka san haka mutane suke yi kawai sai ka ji wani ya ce ya ƙoshi ya ce wai a takbir mu kuma gaba ɗaya ayyuhan nasu sai mu ce wai Allahu akbar a'a hatta kabbarar idi jama'a da ake tafiya masallacin idi ba a tafiya wani na bayarwa wasu na karbe haka talbiya a wurin aikin hajji talbiya kowa yana tashi ne idan aka samu malami ya miƙe ya faɗakar da ku jama'a za a yi talbiya to ba kuma zai ci gaba da yana faɗin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kuma wai sai a rinka faɗi a bayan shi a'a malami ya karanta muku ya nuna muku yadda ake to kowa ya rinka yin tashi to haka wannan kabbara da aka ce in kun ji abu ya burge ku ba a jama'ance za ku yi da murya ɗaya ba wa inna ma yusabbihu al-insanu bainahu wa baina nafsihi mutum zai yi wannan tasbihi ne tsakanin shi da kanshi amma takbirul jama'i malam yace dangane da yin kabbara a jama'ance da murya ɗaya au tasbihul jama'i ko kuma yin tasbihi da murya ɗaya عندما يأتي شيء yayin da wani abu ya zo ya da'u lil ujub wanda ke ban mamaki ko ke burgewa malai yace fala a'lamu lahu aslan fala ko fa hadha la a'lamu lahu aslan wannan wani abu ne wanda ban san asalin shi ba in dai yin kabbara ne ko tasbihi a jama'ance da murya daya malam yace bai san asalin wannan ba malam yace wa qad sabata anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma akhbara الكفار بقصة الإسراء يا تبت لوكة من زن الله يبوي لاربا ومكة kafiran makka labarin kissar isra'i wal mi'raj da mi'raji cewa a daren jiya an yi tafiya da shi an je birnin kudus daga birnin kudus an tafi sama ta ɗaya har ta bakwai an dawo kuma ya kwana a ɗakin shi kanu baina musaffiqin sai suka kasance tsakanin wanda yake tafi wani yana tafi ne ko dai abin ya burge shi wa baina wadi'in yadahu ala ra'asihi da kuma wanda zai ɗora hannun shi a ka wai muta'ajjiban lil kazib yana mamakin wannan ƙaryar wato wannan ƙarya ta kai ta fasa mai kai bari ma ya rike kan za'ama a yadda yake riyawa ina fata an gane kun ji to mushrikai ne suka fara yin irin wannan tafi din al-imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin da ya bada labarin cewa mushrikai suka fara yin tafi din wa tasfiqu inda ta'ajjub malam yace to yin tafi saboda wani abu da ya burge ka ko ya baka mamaki kama fi hadhal mawqif kamar yadda mushrikai suka yi a wannan wuri min fi'ilil mushrikina to aiki ne na mushrikai wa sayati li hadhal mawdu' mazidu idahin mala yace wannan matsala in Allah so karin bayani zai zo akanta wa tafriqin bayna tasfiq fil ibadat wal adat fi qissati al isra'i wal mi'raj sannan kuma a can gaba za a ƙara bayani dangane da bambancin tafi a wajen ibadoji da bambancin tafi kuma a wajen ɗabi'u na al'adun yau da gobe inda za mu zo a yi magana dangane da kissa isra'i da mi'iraji ko kun fahimci me ake magana a nan wato tafi ɗin asali ba an hana shi bane gaba ɗaya amma akwai wurare da wurare misali duk abin da ya shafi addini ne kai tsaye to ba a tafi sai dai a kabbara ko a yi tasbihi a ina aka samu tafi a cikin ibada shine a sallah dangane da mata wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama abubakar na limanci sai ya shigo masallaci aka yi abubakar duk ishara bai gane ba sai jama'a suka yi ta tafi suka yi ta tafi suka yi ta tafi da aka yi da sallah sai annabi ya ce me yasa kuka yi tafi suka ce mun yi ni dan mu faɗakar da abubakar sai ce innamat tasfiqu lin nisa mata su suke tafi a sallah in wani abu ya faru a wata riwaya ma a tasfihu ba tafi cikin tafi da cikin tafi ba sai zama cikin tafi da bayan tafi su ma za su don kada abin ya zama ya yi ƙara da yawa innama tasfihu ko innama tasfiqu lin nisa'i mata ne suke yin tafi to maza fa me suke yi sai ce man nabahu shay'un fi salah falyusabbih wanda wani abu ya faru a sallah sai tasbihi to idan kun fahimta a wurin al'adu akwai abin da zai iya kasancewa kenan za a iya yin tafi shine malam yake ishara a kai misali malami ne a aji sai ya sa wance ya kaza kowa na yi kaza sai wance ta kowa na yi sai malam ya ce a yi mishi tafi to annan malam yake ishara a kan babu laifi amma shi ma da zai fi famin babu aula a ce a yi kabbara ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka ya ce to in Allah so ƙarin bayani zai zo a cikin babin da za a yi magana tarihin Isra'i da Mi'raji bi izinin ta'ala da izinin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi kun ji tarihin musuluntar manya-manyan mutanen nan guda biyu sayyidina Hamza da sayyidina Umar Allah ya ƙara musu yarda a cikin waɗannan darussa mun koyi abubuwa da yawa waɗanda daga ciki shine fatan alheri ga duk wani wanda aka ga cewa yana ƙuntatawa addinin musulunci da Allah ya da nufin Allah ya musuluntar da shi don ya zama alheri ga musulunci Allah ya taimaka bayan wannan kuma za a shiga wani tarihi wanda wani ɗauki ba daɗi ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da sahabban shi da dangin shi suka shiga malam ya ce al-mabhasu sani wuri na biyu wanda za a yi bincike dangane da fiqhu siya fil muqata'ati al'amma waɗanne irin darussa za mu ɗauka dangane da yanke alaƙa da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wato a tarihin annabi an taɓa haɗa kai gaba ɗayan makka aka ce a yanke alaƙa a daina magana da shi in ya yi magana a daina an mai a daina siye a daina siyar mishi in ya kasa kaya kada a saya in ya zo zai saya kada a sayar mishi to wannan ita ce yankewa ta gaba ɗaya da aka yi mishi to za mu karanta wannan tarihi a yanzu insha Allahu ta'ala wa dukhulin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sha'aba abi talib da kuma wannan tsurkuki da abu talib ya je ya shiga ma'ana abu talib da aka ce za a yi wa annabi haka sai ya tara dangin shi banu hashim ai banu banu abdul muttalib haka ne banu hashim dangin uwa kenan banu abdul muttalib dangin uba sai ya tattaro su ya ce yanzu nan da ranmu za a ci mutuncin ɗan namu sai suka ce to ya za mu yi mun yi mun yi sassauta yaƙi ya ce to ko da ya ce ba zan sassauta ba mutane nawa ne suka zo da abubuwa a garin nan aka sa musu ido shi ma ba za a sa mai ido ba sai a ce za a kuntata mishi sai ka ce to kai kana tsoho ya za ka yi ya ce to ni dai ina tare da shi kuma da mu zauna a garin nan ba a mu'amala da mu gwamma mu fita daga garin ce to ya baka yace zai je cikin surkukin dajin nan ne zai zaman shi ce to in shawarar da kai kenan ya muka iya za mu bi ka to wannan guri shine aka sanya wa shu'abu abi talib surkukin abu talib ko kun fahimta jama'a to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi aka je aka yi wannan zama malai ka mana hadisin da ya kawo labarin wannan abu ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu qala abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce kalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce min al-ghad yawman nahar wa huwa bi minan annabi yana mina ne wurin aikin hajji an fahimta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce daga gobe ranar babbar sallah an fahimta daga gobe ranar babbar sallah nahnu naziluna gadan a gobe za mu sauka bi khaifi bani kinana a anguwar bani kinana haifu taqasamu alal kufur yayin da suka haɗu suka yi yarjejeniya akan ainihin wato kafirci ya'ni bi zalika al muhassab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nufin al muhassab to al muhassab idan ka bar makka za ka tafi arafa za ka ga wani kwari kamar yadda a nan zariya muke da wajen wannan abin nan wannan gadar kubanni din nan kun ga kubanni din nan ita ce ta raba zariya da sabon gar local government to duk inda ka zo kuma za ka haura za ga sai ka haura ta to haka wannan wadul muhassab wannan wadul muhassab wani kwari ne to annan ne mutanen makka suka fita suka je suka haɗu da ƙabilun banu kinana su banu kinana su ma ƙurayshawa ne amma su suna bayan garin makka su kuma waɗannan suna cikin garin makka shine sai ƙurayshawa suka ce mu je mu haɗa kai da danginmu da ke waje akan mu ƙuntata wa muhammadu me hikimar su haɗa kai da na waje ɗin saboda in an ƙuntata mai a cikin gida kar ya fita je ya samu sassauci wurin waɗancan na waje to su waɗannan su ne banu kinana to suna wadi muhassab ne wadi muhassab din shine kamar na gaya ma yanzu in ka je za ka tafi arafa za ka gan shi amma an yi gada shi ba makka ba ne kuma shi baya cikin arafa shi yasa za ka ga a wurin aikin hajji ake tashin mutane kar su zauna a wurin dan aka je hawan arafa in ka zauna a wurin to hajjin ka bate ba dan baka je arafa ba wannan wurin wadi muhassab a nan ne annabi ya ce gobe za mu isa wannan gurin wa zalika anna quraishan wa kinana abin da ya faru shine quraishawa da kabilar kinana ta halafat ala bani hashim wa bani abdul muttalib su ne suka yi alkawari a kan za su wulakanta banu hashim da banu abdul muttalib ina fata an gane ya'ani yace au bani al muttalib ko bani abdulmutallib ko bani mutallib duk dai ɗaya ne Allah yunaki hohum cewa daga yau aure ba zai taɓa haɗa ƙuraishawa da ƙabilar kinana sun haɗa kai aure ba zai haɗa su da banu hashim da banu abdulmutallib ba dangin uwa da dangin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wala yubayi'uhum kuma ba za su cinikayya tsakaninsu ba hatta yaslamu lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haka za a kuntata wa banu hashim da banu abdul muttalib har sai sun yadda su miƙo annabi sallallahu alaihi wa sallama a hukunta shi to wannan hadisin ya ɗauko asalin kissar ne domin kun ga a cikin hadisin za ka zo ka ji babu dalla dallan da za mu zo mu samu an je gurin aikin hajji ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sahabbai gobe ranar babbar sallah an fahimta a lokacin yana ina yana mina ne ya ce to gobe ranar babbar sallah za mu ainihin sauka daidai inda wannan kwari nasu yake ma'ana za mu zo za mu gilma ta wannan wurin ya ce a nan ne suka haɗu suka yarjejeniya su banu kinana suna zaune a gurin ne su shawa suna maka sai suka kwashi jiki suka je can garin waɗancan suka je suka haɗa kai da su ko kun fahimta jama'a to annabi yake cewa gobe za mu je a nan suka haɗu suka yi wannan yarjejeniya wannan hadisin asalin shi al-imam al-bukhari da muslim su suka ruwaito shi sai malai yace fi hadha al-hadisi dalalatun ala asl al-qissa wannan hadisin yana nuna mana asalin idda kissar ta taro ta taso wa ma auradahu wa ma auradahu ahlul magazi كالشرح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم waɗanda suka zo suna tarihin yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan tarihin da suka yi ta kawowa mai tsawo ya zama kamar sharhi ne ga magana annabi asabi wadda ta gabata da yace taqasamu alal kufri da suka yarjejeniya akan kafirci ko kun fahimta iya abin da annabi ya faɗi kenan amma malaman tarihi sai suka yi ta ba da sharhi akan abin abin da yake faruwa annabi ya faɗi abin a hadisi sallallahu alaihi wasallam amma ai a cikin sahabbai akwai yara ƙanana da matasa da samari da tsofaffi waɗanda sanda aka yi abin suna da rai to su kuma su suka je suka yi ta baiwa malaman tarihi tarihin abin da ya faru don hakan aka duba nan gefen sai a ga ga tarihi amma a takaice annabi ya faɗi amma aka koma wurin malaman tarihi sai a ji jawabai masu tsawo masu yawa to annabi ya faɗi asalin kissa malaman tarihi kuma sun ba da dogayen labarai to yaya abin yake to malam ya ce ga labarin tun daga farkon shi har ƙarshe wa bayanin zalika bayanin haka anna quraishan lamma ra'at islam hamza wa umar yayin da ƙuraishawa suka ga musuluntar hamza da umar radiyallahu anhum anhuma Allah ya ƙara musu yarda suka ga irin yadda wannan musulunta ta ja musu asara da baƙin ciki da ƙarfafuwar musulunci isha munasaba akan haka jama'a ga ɗaliban ilimi ga wani littafi wanda in kana son ka samu tarihin umar kusan gaba ɗayan yadda rayuwar shi ta kasance tun yana ɗan daba har ya musulunta har ya zama khalifa har duk wasu labarai da kake ji muna kawowa na umar da ma waɗanda baka taɓa ji a wurinmu ba ga littafi wanda malam ali tantawi da malam najib tantawi suka haɗu suka rubuta allah ya gafarta musu sunan littafin akhbaru umar wa akhbaru abdullahi ibn umar labaran Umar labaran nan da kake ji a ce Umar yayi kaza da wata tsohuwa Umar yayi kaza Umar yayi kaza Umar yayi kaza duk suna cikin wannan littafin abin da yasa jama'a Umar a cikin sahabbai ba a taɓa samun mutumin da jahiliyar shi ta zama abin tarihi kuma musuluncin shi ya zama abin tarihi irin shi ba ina fata an gane kuma wannan yana nuna tsarkin zuciya ne wato shi umar ko san da yake yin kafirci ko baya munafunci a kafircin fiyo kafirci yake fiyo zallan kafirci ne absolute ba zai ɓoye komai ba yana musulunta ma kun ga ba ɓoyewa yace to me ake jira a fito to yayin da qurayshawa suka ga musuluntar hamza da umar da irin asarar da ta ja musu wa fashuwar islami fil qaba'il da kuma irin yadda addinin musulunci ya yaɗu a cikin ƙabilun larabawa sun matawasuka bani a abdulmutallib wa bani hashim ala hiyafatin rasul sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haɗin kan bani abdulmutallib da bani hashim akan su tsare manzon Allah sai quraisha sa ga to wani irin abu ne wannan ga hamza ya musulunta ga umar ya musulunta kuma a bar mu mu taɓa mutumin nan kuma dangin shi na uwa da uba sun tashi sun ce suna tare da shi wa man uhu muslimuhum wa kafiruhum musulminsu da kafiransu dangin annabi sallallahu alaihi wasallama suka haɗa kai suka hana ba da annabi suka hana ainihin a cutar da annabi muslimuhum imanan musulmi daga cikinsu saboda imani wa kafiruhum kafiransu kuma hamiyatan saboda kabilanci shine magana da muke faɗi saboda kabilanci su ga cewa ya za a taɓa namu ko kun fahimta jama'a lamma ra'at quraishun zalika yayin da quraishawa suka ga haka ijtama'u sai suka haɗa kai wa tahalafu ala an la yunakihu bani hashim wa bani al-muttalib suka haɗa kai akan cewa to daga yau ba za su sake aurar da 'ya'yansu ba ba za su sake aura daga dangin mahaifin annabi da dangin mahaifiyar shi ba wala yubayi'uhum ba za su sake saye da sayarwa tsakanin su wala yukallimuhum ba za su sake magana da su ba hatta yuslimu ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har sai sun sallama musu manzon Allah sun miƙo shi wa katabu bi zalika sahifatan suka rubuta takardar yarjejeniya kowa ya sa hannu allaquha fil ka'aba sai suka je ka'aba suka rataye ta jama'a kun ji da aka zo aka rubuta takardar yarjejeniya daga yau ƙurayshawa da banu kinana sun yanke alaƙa da Muhammadu da shi da dangin shi da duk waɗanda suka rufa musu baya ba aure ba aurarwa ba saye ba sayarwa ba magana in sun yi magana ba za a amsa musu ba kowa yadda eh sai a ce wani sa hannu duk aka sassa hannu sai suka je cikin ka'aba sai aka rataye takardar me suke nufi wai Allah ne shaida akan wannan magana suka kai ta ka'aba قال ابن إسحاق ببن مال من تاريخ من ذن الله ابن إسحاق يتي فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بنو هاشم بنجم ما هي فير من ذن الله صلى الله عليه وسلم da banu al-mutallib sai suka kwararo zuwa ga dattijo Abu Talib wa kanu ma'ahum kulluhu kulluhum sai suka ce suna tare da shi gaba daya sun goyi baya illa Abu Lahab sai Abu Lahab dan abu lahabi wan mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ubansu ɗaya da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam uwa ce kowa da tashi sai ya ce shi kan baya tare da dangi fa kana ma a quraish ne ce yana tare da quraishawa kai abu lahabi babban kafiri ne ka duk kafirai sun haɗa kai akan in dai a cutar da danginsu ne ba su yadda ba amma shi da yake tsinannen duniya ne tun ranar farko Allah ya fara tsini mai Qur'ani kun ga sai ce a wallahi shi yana tare da Quraisha sam wa kana ibtida'u hasrihim fi awwal yawmin min al-muharram ranar farko da aka saka musu wannan takunkumi aka je aka tsurkuke su aka tsare su ba magana da su ranar farko ita ce ɗaya ga watan al-muharram sanata sab'in min al-bi'sa bayan shekara bakwai da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam gumurzu ya yi gumurzu sai da in suka bari fa al'amarin nan yana ta cin su yana ta cin su sai suka ce to a yanke a daina mu'amala da su ranar ɗaya ga watan almuharram shekara ta tara bayan aiko da annabi fa ka kiyaye bayan aiko da annabi shine kafin hijira da shekara uku kenan yanzu sai ka ce shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar kenan aka yi musu wannan abu an gane shekara dubu ɗaya yanzu da ɗari hudu da talatin da biyar da saka su a wannan halin washtaddan hisar wannan kunci shine sanction kenan da ake cewa an sa wa wani takunkumin tattalin arziki an gane to takunkumin tattalin arziki ne aka sa musu to wannan kuntatawa sai ta yawa wa qata'at anhum at-ta'am aka yanke abinci daga gare su فلم يكن المشركون يتركون شيئا يصل إليهم في الشعب mushrikai ba sa barin komai na abinci ya isa gare su ko da albasa ce ko da kukan miya ce ba za a basu ta isa ba ya kulu ibn al-qayyim babban malamin tarihi ibn al-qayyim yace wa baqaw mahbusina haka waɗannan bayan Allah suka zauna a tsararru mahsuri na cikin kunci mudayyakan alaihim an takura su jiddan kwarai da gaske maqtu'an anhumul mira duk wani kayan rayuwa mira shine essential commodities duk abin da ake rayuwa da shi aka yanke musu wal madda haka nan duk wasu kuɗi kuɗi ma da za su isa gare su aka yanke su nahwa salasa sinin tsawon shekara uku karka ce abin fa na kwana ɗaya ne karka ce abin na kwana biyu ne daga nan zaka gane wannan abin da kafirai suka yi wa iraki dama sun saba haka kafirai suka ce a daina barin komai ya shiga ƙasar iraki har magunguna na jarirai shine aka tambayi madeline albright cewa yanzu abin da kuka yi wa jarirai da ƙananan yara a ƙasar iraki is it worthy ya yi daidai kuka hana hatta maganin yara ya shiga cikin ƙasar yara dubu hamsin suka rasu sai ta ce i think is worthy ce ina ganin ya dace ina magana aƙidar human rights ina magana fundamental human rights saddam ne ake so a takura amma magani da za a ɗiga wa yara da za su sha su watsake daga cututtuka maganin ma aka ce kar a bari ya shiga ba wai ta kada america ta shigar ba a'a ko saudiya ce za ta kai magani ƙasar iraki sai a hana ta ina son ku gane abin da ya faru kenan don karka ce wai magunguna da ake kaiwa daga ƙasar america da ingila a'a ko daga makka ne za a kwashi magani ko hatsi a je a kai shi kasar iraki sai amerika sai ta tare ta ce ba za a kai ba haka aka yi musu fa yara suka yi ta mutuwa tsofaffi suka yi ta mutuwa shine aka tambayi sakatariyar harkokin kasashen waje ta amerika abin da kuka yi ya dace sai ta ce ina ganin ya dace ka je ka buga www.davidduke.com a ciki David Duke ya ɗauko wannan maganar yana kawo dalilan da yasa ake kin Amerikawa kafiri ne mutumin ƙasa Amerika yace dole ne mu yi adalci yo me yasa mutane ba za su ki mu ba yace duk inda ka ji cin zali a duniya mu muke yi anan ne sai kawo wannan yace yanzu ku dubi abin da Madeleine Albright ta ce ya dace da aka kashe yara dubu hamsin a Iraki saboda magani yace ya za a yi ba za a ki mu ba shine yazo ya fara kawo shawarwari ya ce america first ya ce america ta tsaya ta dubi matsalolinta gaba ɗaya ta rikita kanta ne tun a cikin gida har kuma ƙasashen waje ya ce don haka in ba ta dawo ta gyara tsakaninta da mutanen ƙasarta ba ta gyara tsakaninta da mutanen ƙasar waje ya ce dole ne duk inda ɗan america yake ba shi cikin aminci yanzu duk inda ba america yake waige waige yake to yaya kada wani ya zo ya cakume shi me yasa ƙasar shi ce ta ja mishi ku karanta wannan davidduke.com ko .org ko .net ko wane ne wane ne duk ya zuba waɗannan abubuwan ya tona musu asiri Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji kusan shekara uku hatta balagahumul jahadu har sai da galabaita ta kai gare su sai da sai galabaita jama'a shekara uku a ce an tsare ku a anguwarku abinci baya shigowa eh to me za ku ci buzurin da duk suka yi sai ya ƙare wasu mi'a aswatu subiyanihim aka rinka jin kukan yara muryoyi na yara bilbuka min wara shu'ab da zaran ka zo wucewa wannan tsurkuki sai ka rinka jin yara na ta kuka daga nan za ka gane kafiri ba shi da imani in dai game da addinin musulunci ne wai don kun ga sun zo suna ɗiga muku allurar rigakafi wallahi ƙarya ne don sun san sharri ce a kawo muku maganin malaria mana kuma ko allurar rigakafi kuke so rigakafin ku a kawo muku hatsi a kawo muku abincin da zai amfanar da ku amma hatta abinci in kaga sun kawo ƙasan nan sai wanda aka tabbatar ya lalace muna ƙasan nan muna matasa aka fara shigo da shinkafa carolai carolai din nan daɗaɗɗiyar shinkafa ce an noma ta sun rasa yadda za su yi da ita tana wari sai aka ce to abin da za a yi a je a zuba ta a ruwa sai aka ce a afirka ana bukata sato tafa wasu suke suna kawowa suna siyarwa nan idan aka sa ta a wuta tana fara tafarfasa sai ka ji tana warin kashi shine lokacin ake cewa shinkafa mai warin kashi caroline saboda tsabar mugunta su ɗauki abincin su kai shi duniya ya yi sauƙi sai suka ce a'a in aka kai shi da yawa zai yi sauƙi su kuma ba sa son yi sauƙi a aje aka aje da ya lalace sai aka ce aje a zuba shi a teku waɗannan mutanen ne za su kawo allura suna ɗiga ‘ya'yan ku wai a ce wai allura rigakafi wai a samu wani makayyacin ɗan boko wai ce mu za ka yi wayo digirin ka digirin banza tunda baka gane sharrin yahudawa ba saboda haka ya kamata ku gane jama'a waɗannan irin mutanen tuntuni suke zaluntar al'umma wai kuma sai su dawo su ce wai su ne masu jin tausayin kaza wai sun kafa kungiya in aka ga wai mutum na sai da kaza ya rike kafarta kanta na lilo wai a kama shi ɗaurin wata tara kaza da yanzu aka yanka ta an samu lada a cinye naman ta ba hisabi ba wani abu ita kake jin tausayi ga 'ya'ya ƙanana suna mutuwa na fata an gane bbc a ta yi wani abu da ya zama tonon asiri gare su ta kewaye ƙasan nan kaf ko yanzu ka je ka buga in ka sa bbc hausa a karkara daga kan intanet duk zai ɗauko maka da hausa aka yi hirarraki ne za ka ji su rangaɗaɗau ƙauyuka ne ga su nan ba inda za a shiga a kai magani su zo su yi titi su yi asibiti su yi kaza su yi kaza ba su zo sun yi ba amma waɗannan kullum su ne za su ce suna jin tausayinku suna jin kaza suna jin kaza sun mai da mu wawaye a ce mun yi karatun boko har muna da professors amma har yanzu ba mu da wayo kuna ganin cansila ta Germany shugabar ƙasar Germany watan da ya wuce ta zo Afirka tana cewa lafiya aka daina siyan makamai su fa suna nan da makamai me yasa ba a daina siyan makamai wai an zauna lafiya yanzu a Afirka ba ka ji an ɗan yi shiru ba eh to an ɗan yi shuru ɗin nan shine ta ji to ya za a zauna lafiya ne su fa suna da makamai abin da ya kawo ta ƙasar kenan to wannan irin makircin jama'a makirci ne wanda sai Allah ya kai mu karatu na gaba a gobe za mu zo mu tsaya mu dube shi mu tattauna mutanen nan gashi suna jin ƴaƴa ƙanana suna kuka suna mutuwa suna buƙatar abinci da magani ba su tausaya musu ba haka muke yanzu duk inda muke a duniya za mu mutu za mu kaza akan addinin musulunci ba ruwan irin wannan abin fa yanzu shine yake faruwa a afghanistan a yanzu haka ƙasar iraki tana cikin irin wannan hali amma ba za su kai mata ɗauki ba amma nan afirka sun taho sun ce za su ba ku ainihin taimako na me na makamai in kuka ce ba kuɗi sai a ce a ba komai za a ba ku bashi nan da shekara saba'in kwa biya tunda an san cewa za ku kashe kanku ne idan kuka ce abin da muke so e za mu ɗibi matasan mu ku je ku karantar mana da su harkar likitanci da harkar gona da harkar kaza nan da shekara kaza ma biya sun ce a'a ba a koya karatu bashi saboda in an yi karatu an da za a ci gaba amma abin da ya shafi makamai fa to wannan a zo a karba bashi dan kwana biyu za a ji wani makamai sun yi mishi yawa zai fara kashe mutane duk wani makami da gwamnatin Najeriya take da shi fa yan Niger Delta suna da shi kuma turawa suka kawo musu don haka har abada ba za ka taɓa jin waɗannan 'yan Niger Delta an ce musu 'yan ta'adda ba sai dai a ce freedom fighters masu neman 'yanci ne ku kuma in aka zalunce ku duk wanda aka samu da dorina shikenan sai a ce mishi dan ta'adda dorina balle a same shi da fitigi to insha Allah ta'ala wannan qadiya ce da ya kamata al'ummar musulmi kansu ya waye musamman yan boko da kullum aka yi magana sai su nuna cewa turawa masoyanmu ne turawa sun kawo kaza za a zo a gina muku kaza za a yi muku kaza ba wani abu da bature zai kawo maka wanda yake nufin alkhairi gare ka sai dai ya nufi wani sharri gare ka je ku tambayi mutanen kasar saudi arabia mutanen riyadh 1990 aka zo aka kawo musu turawa aka ce sun zo su tsare musu ƙasa kada saddam ya zo ya yaƙe su to da me ya kamata a yi tun da dai saddam sun kashe shi da ba sai a ce to waɗannan turawa su tashi tafi ba yanzu waɗannan turawa sun zama alaƙaƙai 1990 aka kawo su yau shekara 21 sun haifi 'ya'ya a riyal sai suka zo suna cewa gwamnatin saudi arabia to sai ki bai wa 'ya'yanmu abin nan satifiket na haihuwa sai kuma ki ba su fasfot cewa su ma 'yan ƙasa ne yanzu gwagwarmayar da ake kenan dan dan saudiya shi saboda ba gidaje ne zai tafi ƙasa america ya kai matar shi sai ta haifi ɗa a can sai a baiwa yaron certificate of birth sai a bashi indijin in ya girma sai a bashi passport a matsayin shi dan america ne to shine su ma suka rama yanzu suka kawo matansu da sojoji suka zauna yanzu bayan shekara ashirin ƴaƴa an haife su ai sun balaga sai da haka yanzu gwagwarmayar shine mu ma sai a bamu passport to ana ba da passport kuma kun san makircin da suke musu suna nan suna hura wutar ne sai a zo da demokuraɗiyya wata ran sai a gaba amerika ya tsaya gwamnan makka kenan manufar kenan kuma ku gane ba ne manufar kenan duk ƙasar da kake da passport ɗinta to kai ɗan ƙasa ne duk ran da aka ce takara za ka iya fitowa suna nan an yi an yi su bar ƙasar sun ce a'a sun ce yau ko mu mun bari waɗannan ai ayan ƙasar ne don haka yanzu muna cin albarkacin 'ya'yanmu kuma gwagwarmayar da ake kenan yanzu kuma daga ƙarshe duk sai sun basu saboda sun yi musu hujja sun ce mu ma in kun haifi 'ya'ya a can ba muna basu ba kuma sai ku ba 'ya'yanmu 'yan ƙasa ne kuma gobe sai a ce takarar makka takarar madina sai a ce john howard shine gwamna kada allah ya nuna mana haka ba fata muke ba amma muna faɗin makircin su ne da irin yadda suke bin abubuwa har su kai ga abin da baka tsammata ba duk yan bokon muna faɗi ganin mu suke nuna su zafin kai ne to amma matsala ita ce ƙwarya ɗaya muka sha da ku amma duk wanda ya karatun bature bai fahimci cewa bature makiri ba ne to karatun shi bai karantu ba saboda yana koya maka karatun ne yana koya maka makirci shi da kanshi sai an tafi an tafi sai ce to amma ga yadda za a yi makirci a nan to duk waɗannan abubuwan da za a zo a ce za a zo za a haka siddan fa haka siddan fa suka zo suka same ni nan wai wane ne wane ne ga sunan suna gina mutane makarantu da jan bulo MMM menene Millennium Development ko MDG